أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة جماعة المسلمين من أقارب ودياغ الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي cikin ikonsa da kaddarawarsa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba a cikin jam'i da fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan da ke ciki kuma Allah subhanahu wata'ala ya karfafe mu kai a yau muna safiyar alhamis 28 ga watan sha'aban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da 27 ga watan biyu na shekara 2025 miladiya ci gaba da karatun ayyuka na alheri ko kofofi na alheri wanda za su taimaka ma bawa musulmi ko musulma ya ribaci wannan wata mai albarka domin wata ne na ibadodi wata ne na ayyuka wata ne na nawa ibadodi daban-daban domin a samu garaɓasa da ladan da albarka da alheri da gafara cike ciki Allah ya mana muwafaka da ayyuka na kwarai ya sanya muna cikin bayinsa waɗanda za a gafartawa a cikin watan ramadan jiya mun tsaya a na 20 a yau za mu tashi ayyuka na alheri ibadodi na 21 shine kasaratu zihab ila masajid mana yawaita zuwa masallaci yawaita zuwa masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man gada ila masjidin awraha a'adda Allah lahu nuzlan fil janna kullama gada awraha manzala sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake sammakon zuwa masallaci ma'ana yake zuwa masallaci da safe auraha ko kuma da murece ma'ana duk mutumin da yake zuwa masallaci safe da yamma shine aka dace a'adallahu lahu nuzulan fil janna Allah subhanahu wata'ala zai tana dama wannan bawa ko wannan baiwa masabki liyafa a cikin gidan aljanna kullama gada auraha duk lokacin da ya je da safe ne ko da yamma mana iya safiya da yamma duk lokacin da ya samu ko ya mareta ya je masallaci to ga irin tanadin da ake ma bawa mai zuwa masallaci kawai zuwa masallaci kadai to dan waya za a yi mutum ya bar wannan garabasa kun ga ayyuka ne wanda ba su da wahala amma kuma sai ga tilin lada to ka tanadi can ka tanadi can Allah muna muwafaka a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma idza ra'aytum al-masjid ya idza ra'aytum idza ra'aytum ar-rajul ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da kaga yana ya ta'allaka da masallaci yana zuwa masallaci baya wasa zuwa masallaci manzo Allah sheda ya masa tun duniya ce bashhadu lahu bil iman wannan bawa mumini ne wannan baiwa mumina ce saboda haka me yawan zuwa masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sheda cewa mumini ne ashe kun ga ƴan uwa bai kamata a ce mu yi wasa da zuwa masallaci to duka waɗannan abu a cika tattaro su a cikin Ramadan kadiba ɗanwa yaya gara basar Allah kama mana to diddan mu kwashi waɗannan shine Allah subhanahu wata'ala yake kulle shedanu a bude kofofin aljanna a rufe kofofin wuta a sa mala'ika mai shela a kullun yana ya bagil khairi aqbil wa ya bagi sharri aqsir fa inna lillahi al-utaqa minan nar ya mai neman alheri zo ya mai nema ma kansa sharri takaita kame batsa ubangiji yana kiran ku yana neman ku ubangiji yana yanta bayi daga wuta ka zo kai ma malalaci kai ma bari ajiye ka zubar da lalaci na 22 isbagul wudu yana da cikin ayyuka na alheri da ake samun falala da lada cika arwalla mana yin arwalla ya a daidai karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda zamanzu Allah ya karantar da sahabbai sahabbai kuma suka gabatar suka karantar da tabi'ai tabi'ai haka ma'ana yin arwalla mutum ya tsaya ya yi ta ba irin arwallar guda ba nassin hadisin manzon Allah ya ce man tawadda fa ahsana alwudu'a kharajat khadayahu min jasadihi hatta ta khuruj min tahti azfari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya arwalla kuma ya kyautata arwalla shine fa ahsanal wudu yayi arwalla tsaf yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi ma ya tsayayi ba kai haka nan a zo a malala ruwa fafafafafafat a zubda ba wani gurin ma ba a murza ba wani gurin ba a cuɗanya ba a'a mutum ya tsayaye arwalla cikakkiya gamsasshiya kuma ba tare da barnar ruwa ba domin ita kanta ma arwallar ba a san barnar ruwa a cikinta don mazala sallallahu alaihi wasallama yana yin arwalla da mudu daya saboda haka ba a so ko da famfo gare ka kawo mutum don kana da shi a wadace ka buɗa fa kai a ka nemi makayi ka zuba kuma daidai gwargwado ka ƙara ma kanka lada kan lada ma'ana mi bayan ladan alwala kuma ga ladan sunna koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce duk mutumin da ya arwalla ya kyautata arwalla kharajat khadayahu min jasadihi dukkan kurakuran da yi dukkan laifukan da yi wa Allah to wannan laifukan za su fita ta wannan ruwa daga jikinsa hatta ta kharju min tahti azfarihi ma'ana har ta fita daga karkashin faratunansa ma'ana duka kurakuran za su fita daga karkashin faratuna yadda kasar ruwan yana zuba to haka kurakuran mutum haka laifukan da mutum ya aikata albarkacin arwalla da za a yafe masa to ya Allah biba kai ta safiya an yafe kai ta azhar an yafe kai ta la'asar an yafe kai ta magarba an yafe kai ta isha'i kaga ba karamin Allah addinin musulunci ba karamin Allah subhanahu wataala ba karamin karamin sau yake mana ba duka waɗannan hanyoyi ne na mu samu lada mu samu gidan aljanna mu samu gafara kuma abubuwa ne da ba su da wahala kenan saboda haka mu dage yan uwa kuna ga ayyukan alherin suna da yawa da zaka yi ka samu lada na 23 a shahadatu ba'da al-wudu bayan kuma mutum ya gama arwalla shine kuma yayi shahada kalmar shahada sunna ce ita ma da wajiya mutane sun kaurace mata musan da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda fa ahsana al-wudu'a summa qala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء مزالة صلى الله عليه وسلم كما تمتمن دي جمع أرولا bayan ya gama arola ya kyautata ga ladan da aka samu na arwalla ladan tafiya kurakurai da sauransu to bayan kuma ya gama ya daga ya tsanyarsa ko ya daga kansa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu allahumma ja'alni minal mutatahhirin kawai addu'a zai duk wanda ya gama arwala namiji ko mace yayi wannan addu'a ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minal mutatahhirin ya isa kawa Allah ka sanya ni daga cikin bayinka waɗanda suke masu tsarki wannan ruwaya ce ta imam muslim wanda ya gani fi mafiƙin mazaun zahar maliki a kwacan cikin kawa'idi ne ko ahadari ya ce Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni mutatahhirin waje alimin ibaduka salihin to ma'ana wannan ruwa ita ce tafi inganci a takaice ka ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni minal mutatahhirin Allah ka sa daga cikin bayan ka tsarkakakku me sakamakon bawa futihat lahu abwabul janna manzo Allah ce za a bude ma ba wannan kofofin aljanna ya dukhulu min ayyuha sha ce shiga ta inda kake so albarkacin wannan saboda haka ɗan wa ashe abubuwan da muke gani ba wasu masu wahala bane ba ladan kawai kamar shara ne zaka yi ya danganci kawai mu yaki zukatanmu mu dage mu bar kasala na 24 al-muhafazatu ala al-wudu'i qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam istaqimu wa la tahsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafiz ala al-wudu'i illa al-mu'min ma'ana kulawa da arwallan ita kanta in an yi ta ba kawai da an yi ta ba kuma a barta ta tafi a kula da ita ba an gama sallar ba mamaki ma a sha lokaci ba mamaki mutum ya yi sallar a rolar da yi da ita sallar a zahar ya yi la'asar da ita ko da yi sallar asuba ya yi a zahar da ita duk yana da kyau domin kaga duk abin da zai karatun ƙur'ani zaka yi da abuwar zaka zaka yi ta cikin tsarki to ma'ana shi kan shi rike arwala min an shi ne a takaice kulawa rike arwala shi kan shi yana da falala namiji ko mace mutum ya dinga zama kullum da arwallah domin wanzu Allah ce istaqimu ku daidaita ma'ana ku tsaya tsaka kan hanya kada ku karkace kada ku bauɗe ku bi ka'idar shari'a walan tahasu ba za ku kididdigewa ba amma wa'alamu ku sani anna khairu a amalukum as-salat fiyayyen aiki babu wani aiki da ya fi a gare ga ya kai uwa musulmi ko uwa musulma irin sallah duk abin da za ku yi to ku kula da sallah kada ku yi wasa da sallah kuma su yi sallar a lokaci yin sallar kuma da nutsuwa da ruku'i cikakkiya kamar yadda zuwa hadisi manzo Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ko ga ina yin sallah ga sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na malamai alhamdulillah na suna sun sabke da a to z ma'a tun daga farkon littafi bangon littafi farkon farko bangon farko har bangon ƙarshe malamai daban-daban daban-daban da ma'an sassabke su a masallatayya ne a majalisi ne da sauransu saboda haka yan uwa yi kokari a karanci sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walan yuhafiz ala alwudu illa almu'min manzo Allah ce ba mai kulawa da arwalla sai mu'mini duk wanda kaga yana kulawa da arwalla to mu'mini ne saboda haka kenan kaga anan shaida ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kiyaye alwala kulawa da alwala yana da cikin alamar imani kenan kaga anan kudiba duk ayyuka ne na samun lada ɗan kaɗan kaɗan kaɗan ga sun kawon da yawa duk mutum ya kwashe wani gara sa a cikin ramadan kenan kuma kunga ta na ramadan limkawa ake na 25 isti'malu sawak cikin ayyukan alheri ma'ana na 25 shine amfani da aswaki aswaki wannan annab sallallahu alaihi wasallam ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisuwak ma kulli salah manzo Allah ce in ba dan dai kar in kuntatawa al'umma ta ba a wancan lokacin kuma ya tsaya abin ya wajabta shi ya zama farali akwai abubuwa biya da manzon Allah yake taka kansu dan ka a wajabtawa al'umma ma na ka farlanta musu hatta da tarawih ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito kwana daya ya fito na biyu ya fito na uku al'umma sai ƙara ƙaruwa ke a na hudu sai doki sai ki fitowa suka yi ta jira aka yi ta jira ana lokaci yayi manzon Allah ya kyale saboda me ya ce ya ji tsoron kenan in ya ci gaba ta a farlanta kuma kaga abin ya zama wahala ga al'ummarsa to shi kuma manzon Allah baya son duk abin da zai zama wahala ga al'ummarsa ko tsanani ga al'ummarsa sai tsaya haka aka bar shi a matsayinta na mustahabbi in kayi ka kwashi lada in baka yi ba kuma oho can ta matse maka to haka aswaki abu ne mai kyau farko bangaren koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga lada ga tsabta ga lafiya ga ƙarfafa haƙora da sauransu shi kai shi yin aswake yana ƙara ƙarfin haƙora da sauransu yana ƙara kiyaye saboda haka a kula yin aswaki shi ma wani ladan ne na musamman amma saboda haka mutum ya jahilci abin sai ga kamar banza ne abin to duk ayyukan lada ne waɗannan kaddamuwarsu bayan azumin bayan karatun alkur'anin bayan sadakar bayan ciyarwa bayan musulminci bayan bayan bayan bayan to a dinga kula da waɗannan abubuwa su kansu kwashin lada ne na 26 as-salatu fil masjidil haram yin sallah a masallaci mai alhurma ga wanda Allah subhanahu wataala ya bashi iko domin manzo Allah ya ce salatun fi masjidi haza afdalu min alf salatin fi ma siwahu min almasajid illa almasjid alharam wa salatu fil masjid alharam afdalu min mi'ati alf salati fi haza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun fi masjidi haza yin sallah a wannan masallaci na masallacin madina masallacin harami ya ce afdalu min salatin fi masu wahu afdalu min alfi salatin fi masu wahu yin sallah guda ɗaya ƙwal a masallacin annabi in kai nafila nafila raka a birak a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ladanta in ka dawo masallacin garinku sai ka yi raka a dubu tukun ka samu ladan wannan guda ɗaya yi a shekarar duk mutumin da zai ji wannan harami ya je ya zamna ya yi wasa bai yi yawaita waɗannan abuwa kaga mutum ya rugoma kansa lada da yawa saboda haka in ka je madina to man nema masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nafila kuma safa da yamma ai tai sai dai an gaji a huta kuma a ɗauki ƙur'ani a kayi karatu a yi azkar domin kowace raka a biyu ta nafila in ka yi ta in ka zo garinku sai ka yi duhu tukwan ka yi daidai da shi kowane masallaci ne ba wai sai na garinku ko na ina ne illal masjidil haram masallaci mai alhurma haramin baitul ka'aba ita kaɗai aka cire ma hula wa salatun fil masjidil haram ita yin sallah a cikin masallaci mai alhurma ma'ana ka'aba afdalu min mi'ati alf salatin fi hadha tafi sallah dubu ɗari mi'ati alf dubu ɗari fi haza ana ita ta ka'aba ha kaga ashe mutum ya je ka'aba je makita makka ya je yi wasanni bai yi waɗanda na filfili kaga mutum ya yi rago makansa gaskiya asara to barantana kuma allah kaddara mutum a cikin ramadan na ya je mun yi bayani akan umra a cikin watan ramadan tana daidai da aikin hajji tare da manzo allah sallallahu alaihi wasallam na 27 as-salatu fi masjidin nabawi ma'ana yin sallah a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama can wancan muka ce masallacin harami masallacin ka'aba salatin fil masjidi haza khairun min alf salati fi ma suwahu ila al masjid al haram wannan musamman hadisi manzala ce sallah a cikin masallaci na ta kowace sallah so dubu in ba masallacin harami ba shi na harami shi kuma dubu ɗari ne shi kuma na manzala sallallahu alaihi wasallama dubu ladan kawai da yake tsakanin falalar na 27 a salatu fil masjidil quba shi ma akwai masjidil quba mana masallacin farko da aka fara tsaye da juma'a musulunci kafin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin masallacin harami shi kuma masjidil quba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayin hijira kenan juma ta kama su a nan a nan suka fara sallar juma musala ce man sallafihi kana qa'idil in umra duk wanda ya salla a cikin masallacin quba yana daidai da mutum yayi umra shi ma da masallaci yana da daraja shi na ta falala a cikin musulunci domin shine farkon masallaci a musulunci da aka gina farkon kuma masallaci da aka fara sallar juma'a a ciki masjidul quba kuma kenan yana daga cikin guraren ziyara wanda shari'a ta har yarda a shi ma'ana kenan duk wanda ya je madina to asalinsu ma'ana kenan ba su da nisa da madina to mutum yana iya ziyarci waɗannan gurare na 29 al-muhafazatu ala salatil jama'a ta kulawa yin sallah a jami'i ba ana azumi ba kuma sallar ta gagar jami'i sai mutum ya kwanta ya yi tabarci kamar asahabul kahabi kawai shi kenan a yi tabarci a har mutum ya rasa sallah ya rasa jami'i a ramadan gaskiya ba ƙaramin asara ba ce mutum ya rasa jami'i a cikin ramadan a wajen ramadan ma asara ne babba barantana kuma a ramadan saboda haka a kula da yin sallah a cikin jami'i manzo Allah ce salatul jama'a afdalu min salatul fazzi bi 27 daraja sallar jami'i tafi sallar mutum daya da daraja 1111 har 27 daraja 1111 har 27 idan kai sallah a jami'i za a baka lada 27 amma idan mutum ya yi fashi kadai ɗaya kwallon ka za a baka to aka ga mutum ya tauye ma kansa saboda haka mu dage a cikin ramadan ka yi alkawalin cewa to kai fa daga ramadan ya fara har ya ƙare ba za ka yi rate in sallar jam'i ba ko ɗaya kaga waɗannan ladallaki kaga duk kakwashe su na talatin alhirsu ala salatu duha alhirs ala salatu duha mana kulawa da yin sallar wallaha yin sallar wallaha naci annab sallallahu alaihi wasallam ta yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa wa kulli tasbihatin sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa وكل تكبيرة صدقة وعمر بالمعروف صدقة ونحي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما في الدهى منذ الله صلى الله عليه وسلم كتوى yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaka yace ɗayanku in dai musulmi ne zai waye gari namiji ko mace dukkan gababuwansa suna aikin sadaka idan kaga dama dukkan gababuwanka za su yi aikin sadaka kuma a rubuta maka sadaka ladan sadaka misali ne manzo Allah ce fa kullu tasbihatin sadaka dukkan tasbihi da mutum zai yi sadaka ce kaga gabar baki tana tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kaga gabar baki hannu kana lissafawa da yatsunka kaga yatsu ma suna ibada wa kullu tahlilatin sadaka haka kullu tahlil mana la ilaha illallah la ilaha illallah kana yi sadaka ne wa kullu takbiratin sadaka dukkan kabbarbari Allahu akbar Allahu akbar sadaka ne wa amru bil ma'ruf sadaka yin umarni da kyakkyawa wani kaza bari kaza kaza yana da kyau ka kwadaitar al'umma ma'ana tunatar da al'umma umarni da aikin alheri shi kanshi ladan sadaka ne Allah ke baka duk wanda yake umarni da kyakkyawa amma kun ga sai matsiyatan nan arna nan turawa makafarai sai a ce a ai wayoyin waye wane ci gaba ne wane ba ruwanka da wane wane ita gara wannan ba tabi'a ce ta musulunci ba musulmi yana da ruwa da dan uwanshi musulmi duk musulmin da yace ba ruwa da ruwa da musulmi wallahi ya saba wa karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nahi anil munkari sadaqa hani da mumuna sadaka ce duk abin da ya saba wa shari'a ya saba wa karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama ɗan uwanka ne musulmi nasiha wani abin da kai ba kyau bai da kyau ya saba wa ga abin da manzon Allah ya ce ga yadda yake a shari'ance tun mai umarni da kyakkyawa yana samun ladan sadaka mai hani da mummuna yana samun ladan sadaka ويجزء من ذلك كله ركعتان يركعهما في الدهاء manzo Allah ce kuma ya isar wa mutum gabaki da raka'a guda biyu da mutum zai yi ta wallaha duk gagagar samu ka yi biyu wallaha sallar wallaha waɗanda biya yara ba su yanzu littijani su kuma suke rike ribar wannan sallar wallaha akasari ana so wata raka a takwas biyu ko hudu to in ta gagar ma ka yi birak sallar wallaha ba karamin lada ba ne ba to haka ba ga kawaye da gari da azumi ga sadaka ga wallaha ga kaza ga kaza kuma ayyukan alherin mutane suna tattara to menene ayyukan ga su na a sauƙaƙe na kwasan ladan yin wallaha ka riƙe wuta ka dinga yin wallaha ki riƙe ki dinga wallaha daga biyu har takwas ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ayyukan ladan suna da yawa anan za mu tsaya sai mu tashi a ta 31 Allah ke mu gobe insha Allah da fata mu kamta daidai Allah tara mu cikin ladan abnan kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata wasubhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh